أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتم من لتاف ياقوتة القريدة يوزام تاشي أتكم فصلين أشرين دهدو wanda sai dai muhammadu nazifi yake cewa fasulun fi hailalat jumu'atin lazimatil ahmadiyyati wannan fasali ne da yake bayani cikin hailalar nan ta juma'a wato zikirin juma'a wanda take zikirin juma'an nan allazimati wanda take na lazimi wato lazimi ne akan dukkan wani batijani zikirin juma'a allazimati al'ahamadiyya a bar dangantawa ga ɗariƙa shehu ahmad tijani wahallil bu'aidal asri fi yawmi jum'atin ila magaribin nilai linayli sa'ati wuslati bi hailalatin aw fardi aw bihi malzama bi mahawi siwa fardan bi qaharin wa sadwati bila adadin أو الزم الفن فصائدا إلى ست عشرة بدون مشقة وأشر إلى قرب الغروب كساعة لشرط اتصال للغروب لفرقة وما مر من شرط الكمال وصحة بورد فمشروط بها دون مرية بيت بير يتي وهلل كي هيللا ai kun la ilaha illallah shine ma'anar wato hailala la ilaha illallah ita ce hailala to yin an ce hallil fi'i fi'li amri to kamar an ce kun la ilaha illallah kai wannan kalimatul musharrafa la ilaha illallah bu'aidal asri dan gabannin bayan sallar la'asar ya shari'a ce maka la qablaha baya inganta ka yi cikin juma'a kafin sallar la'asar wa inda kala waqtuha ko da lokacin la'asar din ya shiga ko mukutarin la'asar ya shiga kaga jinkirin fitowar liman ba za ka ce bari na yi zikirin juma'a kafin liman ya fito ba dole ne sharaɗin zikirin juma'a bu'aid al-asr bayan sallar la'asar kuma fi yawmi jum'atin a cikin yinin juma'a ba a wata rana daban ba sai a ranar juma'a mai shari'a ce maka wa yamtadu waqtul hailalati shine mutalliqun da bi ila gurubin din kenan da yake ila gurubin ai wa yamtadu waqtul hailala lokacin zikirin juma'a nan yana miƙuwa ila magaribin har zuwa faduwar rana ai ila gurubin shamsi linaili sa'ati wusilatin an shakanta zuwa faduwar rana ne linaili sa'ati wusilati domin samun sa'an nan ta saduwa da biyan bukata shine sa'atul ijaba allati takunu fi yawmil jumu'a kamar da yazo a hadisi manzo Allah ya ce a cikin yinin juma'a akwai wata sa'a daya la yuwafiquha abdun muslimun ba wani bawa musulmi da za ce da zai dace da wannan awar wa huwa fi salati yana cikin sallah ko addu'a illa sajaba Allahu lahu sai Allah ya amsa masa to kuma malamai sun yi maganganu akan wacce sa'a ce guda daya a cikin juma'a take zama sa'atul ijaba kauli mafi linjaye dai dukka an yi ittifaqi cewa sa'a ta ƙarshe ne a cikin yinin juma'a to saboda haka ana so zikirinka na juma'a ya sadu da faduwar rana linaili sa'ati wusulati domin ka samu sa'an nan da take sadarwa zuwa ga biyan bukata bi hailalatin aw fardin aw bihi zama ka gane ai shi zikirin juma'a ilkan ya ashe ba ta ko ilzama bi ma'ana ilzam kalazamci zikirin juma'an nan bi hailalatin da sigar hailala ai bila ilaha illallah wahdaha in ji mai sharhi ko dai zikirin juma'a kai ya kasance hailala ce zalla la ilaha illallah la ilaha illallah har zuwa faduwar rana au fardin ko kuma ismul fardi wa huwa shine Allahu lafazul jalala wahdahu shi kadai shine fardin da ismul fardi Allah Allah Allah shi kadai shi ma an kai shi a matsayin zikirin juma'a yayi au bihima ko kuma ka lazamta wa kanka dukkan su guda biyu bi halalatin wa bi ismil jalala ka gane ai shine mai sharhi yace maka ai bi la ilaha illa allah da farko kai la ilaha illa allah sa'atan zuwa wani lokaci wa bi allah allah allah ukhra da kuma lafazin Allah Allah ukura a ɗaya sa'ar wato ka raba lokacin biyu farko ka yi hailala a ƙarshe kuma ka yi ismul fardi shi kaɗai ismul jalala duk wanda kai a cikin sigogin nan guda uku yayu ko hailala zalla ko ismul jalala zalla ko kuma dukkansu guda biyun a fara da hailala a cika zikirin juma'an da ismul jalala duka wannan kowanne mutum ya inganta a matsayin zikirin juma'a kamar da wata zawiyar za ka gani kirin juma'a su biyun suke haɗawa farko a yi hailalan in rana ta kusa faɗuwa kuma a koma Allah Allah Allah kowanne aka ya inganta ana yin zikirin juma'a ne limahawi siwa domin shafe wani Allah a cikin zuciyar bawa ina fata an gane mai shari'a ce maka ai limahawi siwallahi fi kalbi zakiri bihi ana yi ne domin shafe wani Allah a cikin zuciyar mai yin zikirin Allah bihi da wannan ismul jalala fardan in an yi ismul fardi kenan in an yi sunan shi kadai Allah Allah to ana yi ne domin shafe wani Allah a cikin zuciyar bawa bi qaharin da ai kuma bi qalbin ko a bi galabati nurihi shine bi ma'ana bi qaharin da rinjayar da hasken zatin Allah a cikin zuciyar bawa wa saduwati da kuma timbe shine sirrihi linjayar sirrin ismul jalala din a cikin zuciyarsa shine dalilin da yasa ake ismul khulud shi kadai limahawi siwa domin shafe wani Allah ya zama an kadaita Allah shi kadai a cikin zuciyar mai zikirin juma'a bi qaharin ai bi galabati nurihi da linjayan hasken zatin Allah a zuciyarsa wa saduwati da kuma timbe na sirrin ubangiji a cikin zuciyar mai zikirin juma'a kowanne aka ɗauka hailalar zalla ko ismul jalala zalla ko dukkansu guda biyun ana yin su ne bila adadin ba tare da wani adadi ba ai mahasurin abin kiyayewa ba a ce dole sai ka yi dubu kaza a zikirin juma'a ba za ka yi ne bila adadin sharaɗi dai ila magaribin ai ila gurubi sham a wilzim alfan ko kuma ka lazamta wa kanka dubu min alhailati na hailala in hailala ce to kar kai kasa da dubu idan kana buƙatar adadi in kai kadai ne dubu fasa'idan da abin da ya hauhawa daga dubu ila sita asharata har zuwa ɗaruruwa goma sha shida shine dubu da nawa kenan to dubu da ɗari a da ɗari shida ne ɗari sita asharata so goma sha shida ɗari ɗari so goma sha shida yawwa to daga dubu ɗaya zuwa dubu da ɗari shida biduni mashakatin ba tare da wahalar da kai ba ina fata an gani akwai mu'tabaratan sannan shar'an nan biduni mashakatin mu'tabaratin shar'an ba tare da wata wahalar da kai da ake izina da ita ba shar'an ga shari'a zikirin juma'an naka idan a cikin jama'a ne babu adadi shine bila adadin mahasurin ba tare da wani adadi abin kiyayewa sai an yi kaza ba in a cikin jama'a ne jam'in zikirin juma'a ake in kuma kai kadai ne hali ya kama baka samu yan uwa da za ka haɗu da su ku zikirin juma'a ba a halin bulaguro ko halin jinya a gida to ka lazamta wa kanka dubu zuwa dubu da ɗari shida wancan adadin da aka yanke daga dubu zuwa sama ga mai yi ne ga almunfaridu ne amma su jama'a ba a yankewa wani adadi sharaɗi dai kawai ya sadu da faɗuwar rana yawa shi ya sace maka wa akir ai wa akir hailalata awil farda ka jinkirta zikirinka na juma'a na hailalan ko kuma ismul jalala din ila qurbil gurubi zuwa kusa da faɗuwar rana sannan sai ka fara zikirin juma'a naka na hailala ko kuma ismul jalala ka sa'atin kamar sa'a ɗaya ta rage kafin rana ta faɗi sai a zauna zikirin juma amma aksalin lokacinsa na mukutari yana shiga ne daga an idar da sallar la'asar daga an yi sallama daga sallar la'asar daga lokacin in kuka yi daila ko kama zikirin juma'a har zuwa faduwar rana to kun yi cikakken zikirin juma'a da cikakken lokacin to amma an baka zaɓi saboda ba kowa ne zai iya samun dama daga an idar da la'asar ya zauna har zuwa faduwar rana ba to sai aka maka rangwame aka ce wa akir ka jinkirta zikirin juma'an naka ila qurbil gurubi zuwa kusa da faduwar rana ka sa'atin kamar awa guda ya rage rana ta fadi me shari'a ta maka au sulusaiha ko kuma sulusani na sa'a daya shine minti 45 ko minti 45 shine sulusani na sa'a sai ta maka au nisfa ko ko kuma rabin sa'a shine minti 30 ko awa ɗaya kafin faduwar rana idan lokacin da rana take faduwa karfe bakwai ne lokacin da yini ya fi dare tsawo kaga yanzu karfe shida na yamma rana ta faɗi magarba ta yi gurubi shamsun ma baya kaiwa karfe shida biyar da hamsin da wani abu da hamsin da ɗaya ne yanzu rana take faɗi to in a irin wannan lokacin ne ka iya jinkirtawa zuwa minti talatin kafin faɗuwar rana ka fara zikirin ka na juma amma in lokacin da rana take faɗuwa karfe bakwai daga an yi la'asar karfe hudu saura kaga akwai kusan awoyi nawa kusan guda uku kafin rana ta faɗi to ka iya jinkirtawa awa ɗaya kafin faɗuwar rana sannan ka fara zikirin ka na juma'a ko kuma sulusa au sulusaya ko sulusi biyu na sa'a ɗaya ɗin au nisfa ko kuma rabin sa'a ɗaya minti talatin kenan to duka wannan lokuta da aka baka awa guda ko sulusani na awa ɗin ko kuma nisfin sa'a ɗin sharaɗi ne lisharɗi ittisalin lil gurubi da sharaɗin sadar da zikirin juma'an naka lil gurubi har zuwa faɗuwar rana amma fa firƙatin a wajen wasu jama'a daga cikin shehunan ɗariƙar tijaniya kirga ai jama'ati min al-ashabi wasu jama'a na sahabban shehu tijani su suka linjayar da cewa sharaɗi ne zikirin juma'a ba a yanke shi sai rana ta faɗi amma fa ba ittifaki ba ne akwai waɗanda su kuma suka ce a'a in dai an samu isasshe an samu sa'a guda cikakkiya ko an samu nisfu sa'a ko sulusa sa'atin sulusani na sa'a to a iya yankewa ko da rana ba ta faɗi ba shi yasa an kaje wani gari ko ta zawaya za a ga zikirin juma'an su kafin faduwa rana ma sun yi addu'a sun tashi har ma wasu su fito zakirai su kafa da'ira kuma suna zikiri har kuma rana ta faɗi to ba laifi ba ne ƙauli ne daga cikin faluduwa guda biyu shi yasa nan mala yace maka sharaɗin sadar da zikirin juma'a lil gurubi zuwa faduwar rana li firqatin allamu bi ma'ana inda ai inda firqatin sai ce li firqatin a wajen wasu jama'a min al ashabi wa ma marra abin da ya wuce a baya tun daga sharaɗoɗin lazimi da wazifa min shuruɗil kamali wa sihatin na daga sharaɗoɗin nan na kamala da kuma sharaɗin ingancin wazifa da lazimi ka gane ai abin da ya wuce min sharaɗil kamali na sharaɗin kamala wa sihati da shuruɗin sihati bi wuridin na wuridi shine lazimi da wazifa to duk abin da ya wuce a baya fa mashruɗin shi ma abin sharɗantawa ne biha ai fi hailatul juma'ati ka gane ai allazima an sharɗanta shi ga zikirin juma'a irin wato sharadin na daharatul hadath wal khabath da kuma sharadin istiqbalil qiblati in kai kadai ne in kuma cikin jama'a ne to babu sharadin fuskantar alqibla duk wani sharadi dai na kamala da kuma na inganci da aka sharɗanta wa lazimi da wazifa to fa mashrudin biha abin sharɗantawa ne ga hailalar nan ta juma'a dole miryati ba tare da shakku ko kokonto ba ina fata an gane to mun samu biyar ba alhamdulillah